أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أما بعد معطة سكة الحديد tashin jirgin ƙasa kawai mahatta tasha sika shine wannan dogo tarago a dogo kun gane dogo ko? titin jirgin a yi ƙarfe rodi ne shine titin kuma ga dama na ƙarfe ne abniyatun gine-gine jam'in bina'un ar-ra'is shugaba al-fakhin mai kauri filin shi fakhana annaulu kyauta ujirtu safar annaulu kyauta rakamun namba lamba ba arkam jamish muzdahimatun mai cinkoso muzdahimatun mai cinkoso kaga siffa ce ta mace mushayyi'un masu rako ko ƴan rako kamar da filin shayya'a yushayyi'u ana mushayyi'uka shayyi'ini bakani shayyi'ini mustaqbilun masu fuskantowa daga istakbala yastakbilu istikbalan yatakhallalu idan an ce khalal kaman baraka ko kuma abu da ke tsakankanin wasu abubuwa haka sako sarari da ke tsakankanin abubuwa haka abin da ke shishiga tsakankanin wasu abubuwa shine yatakhallalu yana shishiga safir shine usur usur na hurawa safir kenan ok kuma safiri kan zo da sauti safara ya yi sauti safara usur bukhar shine hayaki telegraph shine telegraph wanda kusan yanzu ba wannan ya zama tsohon yayi tangarawo istilam shine sanarwa sai kuma manzarun manzaratun magana inda za ka kalla view inda za ka kalla haka ka ɗan ƙayatu ko kuma ka ga wani abin da ke gurin haka kuma yanayin guri din za ka kalla kawai magana ne almata kayayyaki kayayyaki a ra'aita mahatta sikatul hadid ko kaga tashin jirgin ƙasa gashi na hoto hiya fil qura sagirtun a birni tashin karama ce walaysa fiha alkura jami'in karya ko walaysa fiha min alabinati babu wani abu a cikin ta gine gine illa muhallun linadhir almahatta sai gurin zama na shugaban tashan wa huwa ar-ra'is alladhi yulahidu kull amalaha amaliha shine shugaban da yake kula da dukkan ayyukanta wa fiha muhallun lisarf at-tadhakkir a gon a cikin ta akwai guri na karban tiket tazakir jami'in tazkira tiket da anna kulla musafirin saboda kowane matafiyi yajibu an takuna biyadihi tazkiratun qabla safarihi ya wajaba ya samu tiket gabanin tafiyarsa wa tazkiratu in an ce tazkira kuma bitaqatun wata takadda ce sagiratun karamar min alwarqil fakhin na takarda mai kauri mai kauri matbu'un alai hasmul mahatta wanda a jikinta an buga sunan tashan allati yakumu minha almusafir wanda matafiyin zai tashi daga da gareta wasu allati yuridu tawajjaha ilaiha da sunan tashan da yake so ya fuskanta wa miqdarun nauli da kuma kiman ko kuma awo na tsaraba da yake dauke da shi ko kaya wa tarihu safar da kuma kwanan watan tafiya wa darajatu lati yarkabu fiha da kuma speed tsawon gudun shi wannan jirgin kasa wa raqamul qita da kuma namban jirgin kasa da a jikinta wa fil mudil kabira a manya manyan birane kuwa al mahattatu wasi'atun wasi'atan tara al mahattatu wasi'atan zaka ga tashoshin da jirgin kasa masu yalwa ne akwai gine-gine a ciki kamar da wanda ke nan railway kamar da nan railway sabon gari a kaga shi ma yana da girma tun daga gidajen ma'aikata nan ga sto-sto nan ga abubuwa nan daban-daban wa muzdahimatan kuma za gan su cikakke cikakku ne bil musafirin da matafiya wal mushayyi'in da da yan rako wal mustaqbilin da kuma wanda suke gabatowa don tafiya tulan nahari na tsawon yini wa fillai da hama da dare walidhalika yusma'u da'iman ziyatun dan haka ne kullun ake jin wani sauti abu zaka ji jin kasa na wani kor shi zaka ji zaka shi ne wannan sautin ziyatun filin sa zata yazidu bi ma'ana saha yasihu saha wa dajja yayi ihu ziyad wannan karin da jirgin kasa take ta yi musamman ta zo tsayawa ko ya takhallalahu safirul bukhar zaka ji wani kara take sannan sauti na usur na jirgin yana bayyanantuwa tsakankanin wannan kararraki da jirgin take yi wa fil muhattatil kabira a manya-manyan tashoshi hujuratun kathira zaga akwai dakuna masu yawa fa fiha maktabun li telegraph akwai office na telegraph wasanin akwai kuma wani daki na biyu lil mata'il matruk na kayayyakin da aka bar su a tashan wasu sun manta da su ko kuma an wuto da su daga wasu jihohi zuwa nan inda ba ne ya kamata a kai su ba wa thalithul mata'id da'i sannan kuma na uku akwai ta akwai ɗakunan da ke ɗauke da kayan da suka ɓace an rasa masu shi wa maktabul lilista ilam da ɗakin sanarwa wa manzaratun lil musafirin wal mushayyin wa manzaratun sannan kuma akwai ɗaki to anan manzartin ɗakin da ake jira in kun zo jirgi ka zo jirgi bai iso ba sai ka zauna ka huta a ɗakin na? intizar jamil yana manzara manzara ɗakin hutu kun gane? zan iya tuna akwai wani misiri da ya zo nan cikin iko Allah sun tala an a nan makarantar sarki sun karin karantarwa haddan Kur'ani to shi ya zo ya zauna ya wata ɗaya ne a nan to akwai wani mutum wanda yake cikin yan fadan wanda yake gaskiya bai da kyawun da biyu to shi ba larabin misran gaskiya ya fi sakin jiki ina gurin saboda yana gurin kasan mutu kasan yan fada cuta ce kala-kala ga tana yake nan kusan kullum dai ina tare da shi a gida kusan kullum ina tare da shi a gida sai yake ce mun to gobe zai koma ya rige gab da sallah zai koma misra yana so da Allah in zo mu tafi don yana gudun kada su cuce shi to a can ma dai muka kwana a can gurin shi na kwana tukur-tukur bayan nan fa da sassafe mukaman ya muka tafi kano shi wannan bi ya dai gani ne kawai ya ce me yasa na zo shi kuma ce shi ce in zo to da aka tafi jirgi fa zai zo sha ɗaya ne amma malam in gajarta maka ƙarfe bakwai na safe shirin safe kawai sai ga wannan mutumin ya zo da mota ashe so yake in ya je ije shi a can shi kuma sai je ta harka ya ta yawo wajen masu kudi da sauransu masu sarauta in ya gama abinda zai yi sannan ya kama hanyar dawo sha ɗaya fa amma shi ga shi shida sai ya dauke muka tafi rikanin da muka tafi sai shi wannan bafadan ya ce to zai tafi ya je dawo haddani za a tafi shi sai ya ce san ba musulun ya ce san bai yadda ba dole ko dai ya bar ni ko kuma da a tafi tare gaba ki da domin in cirki aka samu problem jirgi bai zo ba to ya zai yi shi bai san kowa bane a Najeriya to dai a takaice dai sai shi wancan mutumin ya yarda ni yin zauna a can da tare da misiran haka ko aka yi malam da ya tafi ya je ta harkansa tun dai da muka rabu dai gaskiya ba mu sake sashi a ido ba ni ma gani ban kai a rannan ne ma a lokacin ina jin ina ko junior secondary ne ko senior ne ni ma ni lokacin na tabbas na fara zuwa airport na Kano wallahi malai in gajarta maka har goma da wani abu malam can goma ba zato ba tsammani faja'atan kawai sai ga jirgin misir ya shigo nan da nan to dama da yake a office akwai office na wannan na misrawan to da suka fito karfe ta da sai je same su shi ba misra suka tattauna aka duba tazkira nashi da komai da komai jawazin safar passport komai lafiya lau to sai ya tsaya ya zo ya zauna maka mana mana abin nan ba zato ba tsammani goma kawai sai ga jirgi ya iso gashi wancan mutum bai da ba ni kuma gani ban san kowa ba to in dai kai abu dan Allah dai baka taba tozurtuwa wallahi taimakon ubangiji Allah shikenan kuma ni ko ko a jikina ban ji tsoro ba na san menene ina ina gidan yan uwan musulmi ne ba kaman a ce kana kudi ne ba na san Allah da ba wani abin da zai same ni to ana cikin wannan hali jirgi da ya tashi da bamisir ya tafi da shi sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku wala mutumin nan bida ba kawai sai ne bari a yi afot in shiga nan lungu in shiga can lungu in je can in je can ko na ga wani wanda na sani amma ina na kwanta ne bacci kuma gashi ana azumi ba to malam in gajinta maka sai can shida na yamma kamar an ce in biyo tsakankanin waɗansu motoci da suka yi fakin a'a ina biyowa kawai sai ga wani mutumi dan fadana ana ce mishi malam suleiman direba ne na sarkin zazzau kam ai wallahi ta fabin shi ai malam mutanen fadan nan mutanen fadan nan kai sai dai Allah kawai sai dai Allah kawai na Allah ɗin kaɗan ne to cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin shi kawai ne mai sallama ya gani ce a malin da ka ina sai na kwashe mushi bayani tun da ka barko haƙarki ya ce to kaka damu yanzu nan akwai hajiya wance ita ce dama na zo ɗaukansu za su dawo daga umara jirginsu daidai daidai shida da wani abu zai sauka to zan dauko ka to cikin ikon Allah sun ta dafa mani ni da ba sai wajen taran dare sannan muka dawo da fari wallahi cikin ikon Allah Usman ta lashi ya dauko na mota ya kawo gida to ga gani yin abu don Allah ko mun kankanta abu don Allah kai yanzu kaga shi bai ma san yadda na kare ba har ma Allah ya dauke shi ba mu sake haɗuwa da shi ba mu sake haɗuwa da shi kuma taimakon ubangiji ɗan karatu dai da aka yi shi ne ake ta communication dan larabci dan ta'al da ijilis da izhab su ne nake hada nake manage magana da misrawa cikin iko Allah daidai gwargwado kuma a fahimci juna ta gani to Allah shi kyauta wannan rayuwa sai a hankali da ta hakirin nan minal ma'rufi sha na malam ce kuma kitabun nau eh nau din nan zai kama transport fee ba hmm?
transport fee kudin nau kudin kaya eh ko kudin da za ka biya a mota kudin misali da za ka ba kudista
to eh ba kana dauko kana dauko okay to na fahimce ka zai iya dauka domin ai a mota ma ana dauko kaya ko tsantsara ba haka da ka kunsu wanda yake dole zaka sashi a cikin mota ne ba zaka yi rike a hannu ba yi duk ya dauka duk ya dauka watan awo awon kaya miqdarin nawul awo na kaya yawwa mota ce jirgin ƙasa ne jirgin sama ne jirgin ruwa ne duka ne duk shi ne wa manzaratun da ɗakin jira lil musafirin na matafiya wal mushayyi'in da kuma yan rako sai darasi na 51 ko nau afwan 59 tarihul kursi tarihin kujera kursiyun kujera ko jami'in shi karasi karasi eh shine jami'in kursi har yanzu ina dariya game da wajen kalmar kursiyun gashi dai kalman hatta yara wanda ma ba su yi wayo ba mu dai anan dai kana ce ma dan yaro an karami kursiyun sai ya ce kujera amma kuma inda zaka tambayi jami'in jami'in kalmar zaka fara ta daudala daudala mana ana ta yakin badar to jami'in shi karasiyun karasiyun e karasiyun alifin kawai zaka sa kafin da sai kai mata fataha da ra'un shikenan sai ka kara alifin kawai bana har in jami'a ka sami su gidi kai tambaya sai gidi ana ta mana ana ta harsashe shi ana ta kallon su gidi kuma wannan duk ba abin da ke matsalan mu ba mu da ma'ajin ne da za mu rinka duba kalmomi ciki muna gano yadda ake tasrifin kalmomin da sauransu duk inda su shi kenan hatta dariya ma sai ka gano jaminta aibun uyub ko aibu ba mablagun shine amount adadi na kuɗi tabi'atun shine natural nature abu wanda ke ya shafi da biya kawai basitatun mai sauki abu mai simple murtafi'un madaukaki misnadun abin jingina daga asnad da yusnidu misnad yarat al-atfalu kulla shay'in kamilan amma makum yara komi a gaban su suna kallon shi cikakke ne wato ma'ana haka Allah ya dace shi ko kuma haka aka samar da shi cikakke ba wani mataki mataki da aka bi la'iba fi babu aibi tare da shi wala yudrikuna mablagat ta'abi kuma ba sa iya riskan iyakan wahala wa zaman da kuma lokaci alladhi qadahu al-insanu fil fikri wal amal wanda mutum ya dauka yana dogon tunani yadda zai samar da kan wannan da yadda zai samar da wannan abu da kuma aiki shekaru ne ya dauka yana aiki tukuru domin samar da wannan abu hatta wasar ila hadhihi natija har sai da ya kai zuwa ga wannan sakamako wa innal kursiyya alladhi yajlisuna alayhi fi buyutihim ko biyutihim kujerin da suke zama a gidansu lam yujad kadhalika shi ba shi, shi ba an same shi ne kamar haka yake inda yake ba bi dabi'ati adabiyancin sai da muke gani ba ba ka ka same shi ba wa lam yu'min bi hadha shakl kai tun farko ma ba yi shi da irin wannan yanayi ba min awwal amrihi a farkon al'amuransa bal kana basitan naqisan bari kawai al'amari ne wanda yake mai sauki naqis tauyayye kuma yau da gobe yau da gobe yau da gobe ana ta modernizing ana ta gyarawa har aka samu ya kammalo thumma udkhila alayhi tahsin shay'an fa shay'an dukkanin sai aka shiga kyautata shi kadan kadan kadan kadan gradually or gradually wa sanatan ba da sanatin annually shekara bayan shekara hatta sara kama na rahul ana kamar yadda muke ganin shi yanzu har sai dai zama kamar yadda muke ganin shi yanzu wa qabla an tusna al karasiyu to kun ga jibin tun kafin a sana'anta kujera kana nasu yajlisuna alal ard mutane suna zaune ne akan kasa dakhilar buyuta a cikin gidaje wa kharija hada mawaji a kasa ake zaune ko ina to shugaban kasa ina zai zauna kenan shi ba kasa kenan walakin dal wasakha raddahum an zalika sai dai dauda da ti shine mai da su suka daina zama a kasa fastamul hijaja sai suka shiga amfani da duwatsu suna zama a kai badalan minha maimakon kujera a maimakon ƙasa kaga al'ardu mace ce wannan makanin insani la yarda bil baqa'i fi makanin wahid to kasancewar dan adam bai amintu da tsayawa a guri ɗaya ba wa kanatil hijaratu thaqila kuma duwatsun suna da nauyi yas'u yas'ubu hamlaha hamluha daukan zai wahala ballantana ce za ka daukan duwatsun ana kaiwa ko ina ka ila lego da insha aiki yanzu idan za ka tafi ka duna ofis in ba duwa ta nan ita kanan sai ka ɗauka gida ka tafi da su ko kano wakanar da hijaratu tsakila ya tsubu hamluha ita khazar khashaba sai dan adam ya sami katako wa amina lahu arjulun sai mishi kafafuwa fi ma ba'adu a bayan haka liyakuna murtafa'an din ya zanto abin daukakawa wato mai tsawo la tasilu ilayhi hasharatul ard ta yadda kwarin ƙasa mau za ta iya isa zuwa gare shi ba domin ai kaga idan ba shi da tsawo yan ƙananan kwari za su iya hawa su kai sama thumma ja'ala lahu misnadan sai sanya mushi majingini ya sani lillahi zahar wanda baya zai rinka jingina a gare shi fa yastarihu aljalisu dan haka wanda ya zauna akai sai ya samu ya huta istirahatan tammatan hutu cikakke na'am al'ainu ido kalmar aini tana zuwa da ma'anona da dama tana zuwa da ma'anan ƙwarama matafiyar magudanar ruwa fi ha ainun jariya kuma mace ne mace ce ainun yakan zanto hakikanin zatin dan adam shi ba jali amiru ainuhu ainu yakan zo da ma'anan ƙarfe a gani ikan zo da ma'anin ƙarfi na? eh sosai azabu alfidda ba eh lalle kuwa ainihin yakan zo da ma'anin zinari ma yakan zo da ma'anona da yawa akwai kitabul ayin na khalibin ahmad albasiri alfarahidi ya baje kolin loga ciki sosai alkhabisu shine mummuna abu ko lalatacin abu mahjir kwarmin ido kwarmin ido mahjir kuma yakan dauki wurin da aka iji dutse mahjar mahjar da fataha shine gurin da ake karya duwatsu misali idan an hako duwatsu a ƙasa sai a kwashe su amtifa sai a je a zuba su a wani guri ko kuma wannan haƙoran nan na katafila ya rinka ɗaukowa yana jefa shi wani guri to a can kuma sai a rinka faffasa su mahajar kenan shi ma mahajar daga hajarun dutse ba na'am okay jufun jamin jafinu wannan gira fatan saman ido ko na ƙasa ma jafinu jafinu hata ya kewaye ahdab gashin gida wannan eyelid na? na? eh hadab hadab hadab kuma yakan zo da tudu wa hum min kulli hadabin yansilun a haun ne wannan habab mani ko yawato siyajun shine ina yisga wanda ake amfani da shi ake kore kuda haka yisga siyajin kenan yadhubbu yana korewa da kadhabba yadhubbu alba'ud sauro algubar kura al'ainu kai wannan sun sun sifinta ido mana anan descriptive essay kenan al-insha'u al-wasfi al-insha'u al-wasfi descriptive essay al'ainu jawharatun ido wani jauhari ne galiyatun mai tsada la yumkinu an yushtara bil mali ba isin shi da kudi wal insanu yastamilu hafin nazari idan dan adam na amfani da ido mun gani ila kulli shay'in zuwa ga komai wa ya'rifu bi hal khabitha yakan gane mai kyau min min at-tayyibi daga mara kyau yakan kalli komai ya kalla zai gane wannan jabu ne wannan ko ba jabu bane wa ya'rifu bi hal khabitha min at-tayyib wa hiya tataharraku yaminan wa shimalan ido kuma na motsawa dama da hagu wa fawqa wa tahat da sama da ƙasa kai yakuna amaluha akthara dan aikin te zanto yayi yawa war ra'su yaduru sannan kuma kan dan adam yana jujjuyawa fi hadhil jihad a wadannan sassa kazalika da abun da muka mutu a bayan shi ma kamar haka li yazida fi nafiha domin ya ƙara taimaka ma ido wajen amfananta to yanzu kai kaga da ce wuyan bai juyawa kan yana tsaye ne guri ɗaya sun duki automatically fa abin da zo daga damuran ba za ka ganshi ba ko hagu ba za ka iya waiwaye haka ba wali hadhihi alfawaid dan waɗannan fa'idodin fa'idodin ne wada'aha Allah fi mahjirin Allah ya sanya idan a cikin kwarmi sulbin mai tsauri min al'azmi na kashi waja'ala alaiha min aljufuni sai ya sanya akan fatan idan sai sanya fatin ida ya sanya akan idan wannan sifatu gita'an wanda yake wani murfi ne ya hafazu haminal aza wanda yake kare ta daga cuta da kura da duk wani abu wanda zai iya fada a cutar da ita wa hata wa hata habi ahdabin min ash-shadi sai ya giwaye ta da wani tudu mai gashi litakuna siyajan dan ta zanto mai kore mishi ya zuba an har zuba ba kamar abin nan yisga yana kore kuda da shi wal ba'ud da sauro wal gubar da kuma kura allati tadkhulu al wanda suke shiga cikin ido fatusabbibu lahal alam alam wal marad sai su sabbantar mishi da rashin lafiya da kuma radadi wa sallata alaiha ma'an kuma sai zuma mata ruwa jariyan wanda yake gudanantuwa ya gasilu ma yadkhulu fiha wanda yake wanke abin da ke shiga cikin tamil al-awsakh na dauda kai mala inna rabbaka hakimun alim ka gani ba a sa idan kawai a cikin fatan ba don in an sa ba zai iya juya ba tantanin sai sai makali a jikin a gani sai Allah ya sa wannan ruwan shine ke jujjuya yake ba shi dan mai ranka jujjuya ranka jujjuya hatta gwiwa ai kaga shi ma akwai ruwa ka gani kai Allah mai iko ka dubi cikin mahaifa shi ma a gani inda ba shi tantane tantane za su manne ne ƙarfi wani guri ya nemi ya ga wani guri da kuma kaga ɗan adam zai kuka wa man arada an yuhafiza ala nazrihi duk wanda yake nufin ya kare duk wanda yake so ya kare ya nufin cika da ganinsa wa salama ainihi da kuma kubutuwan idaninsa yalzamuhu Allah yasmaha lidhibabi aw al-ba'ud to ya lazumci shi da kada ya bar kuda kada ya ba kuda dama da kuma sauro bayan yanzila ala wajehi da kada ya sauka a fuskarsa domin ya sauka a fuskarsa da komai zai iya faruwa bal yadhubuhuma bi yadayhi da'iman zai rinka kore su ne da hannayen da hannayensa ko da lokaci yanzu sai ka je sokoto ko wani bangare na katsina zamfara kuda kano eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tam to wannan a to ya ya ce ne ce alikana su Allah akai suna da sosai Allah ya zaka ce nan ba kuɗa.
hmm Allah ya kai zuwa. Har da ba
wallahi tallahi ni ma ni ma inda ina kwance ya rinka saukan min haka a fuska ko kuma ya rinka saukan ba na iya buci su dai rufe fuska Imamin kun ya yake shawo.
wai wani lokaci ya yi sosai haka yake haka yake kuma zai iya shigewa cikin kunnen Wani ba da harin jiji da ya ba shi. Wanda ba tuka gane mace. Ya wanda ya su sun saba gidan Akwai wanda ya wanda ya gane mace. Ya shiga baki. Ya shiga cikin mutum ko ya mace.
ayya a sunan damu ne malofil A Najeriya suna da sun zama.
neman mula neman nasir ai kaman ka tsane ne kuma sauro kai kai kai kai kai kai mun je can mun yi wani ipps kai la hawla la quwwata illa billah malam yanzu fa idan kai ka ga hannunka idan ka fito da hannunka karfe 8 na dare kai dare na fara shiga hannunka haka fito da shi ka tsaya da shi haka wallahi baka an kana malam sai ka ji shi yam yam yam yam yam yam yam akwai wani tasha da muka je wanka shiga tashan nefu ne ko tashan waye nato da su bayi ba amma in ka ga inda sauro ke daudala malam abin sai baka mamaki kuma ikon Allah haka suke rayuwarsu Ya mutum ya dinga yawo da mace.
to ai ko kana nan jin malam sai a hankali Ya dan sauki.
da a da sauki Allah mai iko Allah ɗaya gari mamman kwanaki nake ganin wasu gari su kuma a alaska awa biyu da rabi ba su kuma suke ganin duhu saurin digini ne rana Azumin akwai masu awa shi.
eh Akwai masu awa azumi azumi yanzu haka.
iyi Awa biyu.
sosai kuwa an ce maka awa biyu awa ashirin kaga azumin awa ashirin da biyar iyi ka gani kuma an ce abu da wai an ce a Najeriya a a duniya ran- wata shida da safe wata shida da an ce a Naj- a duniya akwai six sosai zaga sosai malam to ai akwai inda fa su su so ɗaya suke ganin rana kamar haka fa yadda ke gani so ɗaya suke gani a shekara america in ko rana ta fito malam yadda ka san ana sallah a nan ko ina ka zaga mutane malam ana ta wasa ana ta farin ciki ana ta harkoki da toye-toye da gashe-gashe ice cream din nan abun sha baban shaye-shaye haka za a dinga bayara ga su nan Allah mai iko akwai inda kuma idan rana ta fada to still kuma gari za ka shi da haske sai fa ya kai wajen karfe 8 sannan ne kuma gari zai duhu shi kuma to kaga su wannan nasu ma da sauki
inda rana ya faɗi
tun da ranar ta fada Mm, su ba za su taɓa jin daɗin rayuwa ne ba so da idan aka ce gaba ɗaya rana ne za ka so kai bacci idan gari ya duhu bacci ya fi daɗi.
to ai malam kuma Allah haka Allah ya tsara musu ba sun riga sun saba ai kaman kuma galibi in ka je can sanyi ne su sanyi ne sanyi sanyi to kaga hikimar Allah ko da ya sa musu ranar da yawa don kada su cutu sai ya sa musu sanyi sanyi za ka yi ta ma azumi ba za ka ba wani yunwa da za ka ji mamala Na'am. Duk wanda yake son ya kiyaye ganinsa da kubutan idanunsa, to yalzamuhu Allah ya samaha lilzubabi ya lazamta a gare shi da kada ya ba kuda dama, awul ba'ud ko sauro bi an yanzu ala waje da kada ya sauka a fuskarsa, bal yanzu buhu ma biye da yake da'iman, zai rinka kore su ne da hannayensa ko da lokaci. Wa kasar ta gasar waje da kuma yawan wanke fuska, bilma isafi da ruwa mai tsafta. a wake afwan istinafiya cewa mutum wa kasartu ghusl wajhi yawan wanke fuska bil ma'i safi da fiya wata kenan da ruwa mai mai tsafta tajulul ayn yana sa ido ya washi wata sa'idu ala qaddi zubabi kuma suna taimakawa yana taimakawa wajen kore kuda to alhamdulillah wannan shine karkin littafi na daya Allah ka samu tace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Turkey.